ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da kasancewa a wannan rana mai albarka ta hudu ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira na muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shine ya dace da sha hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a lissafin turawa za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masjidul ansar a garin kumo akko local government yau muna cikin suratu annaml a cikin tsakiyar kissar annabi suleiman da annabi dawud mahaifin shi da allah yake ba mu labari irin ni'imomi da allah ya yi wa shi annabi suleiman wa hushira li suleimana junuduhu min aljinni والإنس والطير فهم يوزعون الأرمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير الطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون
سورة تاتي قبل بياني dangane da mulkin annabi Suleiman da sarautar da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi Allah ya ce wa hushira li Suleiman junuduhu min al-jinni wal insi sai aka hadawa Sulaiman rundunoninsa cikin aljanu da mutane wattairi da tsuntsaye fahim yuza'una ana kare su ana tsare su kada su yi gaba ko su baya shine yuza'un kalmar yuza'una daga alwaza'u ne a larabci wanda yake nufin alkaffu walman'u a tsare abu a hana shi zuwa inda ba a so ya je kamar yadda ake cewa waza'ahu an zulmi waza'an an hana shi zalunci idan kaffahu anhu wa hum yuza'una ana hana rundunar ta mutane ne ta aljanu ne ta tsuntsaye ne ta dabbobi ne da Allah ya koro masa su ya haɗa masa su suna tafiya fahim yuza'una ana tsare su ana hana su ci gaban shi annabi Sulaiman kalmar waza'a daga almanu ne da alkafu kamar yadda sayyidina Uthman bin Affan yake cewa inna Allah la yaz'u bis sultani ma la yaz'u bil qur'an inna allaha la yaz'u bis sultani ma la yaz'u bil qur'an Allah yana ba da dama mai mulki ta dalilin mai mulki da sarauta ya sa ya hana wasu abubuwa mutane su ji tsoronsa saboda akwai mulki a hannunsa irin abin da ƙur'ani ma baya iya hana su wani ya ce wala ya za'un nafsal lajuja anil hawa minan nasi illa wafirul akli kamilu duk dai ana so a nuna mana kalmar wato yazza alman'u kenan wala yamna'u an-nafs al-lajuja 'anil hawa kenan minan nasi illa wafirul aqli kamilu Allah ya hada wa annabi Sulaiman rundunonin sa na yaki ko kuma rundunoni na halittar Allah cikin aljanu cikin mutane cikin tsuntsaye wa hum yuzauna ay mahbusuna wa majmu'una binizamin wa tartib an tsare su an tara su suna kan tsari suna kan tafiya akan daidai ba wanda zai wuce wani bi haisu la yatajawazu ahaduhum makanahu ba wanda zai wuce gaban dan uwan shi ko kuma wanda ya fi shi matsayi ko wazifarsa wanda aka dora shi abinda ake nufi duk da yawan wannan runduna tarin tsuntsaye gaba ɗaya tarin dabbobi gaba ɗaya tarin aljanu duka mutane duka lahum man yaz'uhum anil fawda wal ittirab wa hum yuz'una suna da wanda zai tsare su ya hana su yin hayaniya da yin rudu barin dada fassara mana ma'anar fahum yuz'una daga waza'a yanzu ba gashi ana karatu ba ga 'yan hizba nan suna tsatse a cikin yara da manya suna ba wa kowa wurin zaman da ya dace da shi shine fahim yuza'una din mana yukaffuna wa yumna'un mutanen da za su ba da tsari kar a wuce wani wuri kada a shiga inda ba a so a shiga da yawa malamai sun yi bayani cewa annabi suleiman wannan kaɗan ne daga cikin mulkin da Allah tabaraka ta'ala ya bashi an bashi mulkin mutane aka haɗa masa da mulkin aljanu masu mulkin mananan duniya sai dai su mulki ɗan adam shi ma ɗan adam ɗin na garinsu ko na jiharsu shi kuma duk mutane yake mulka Allah ya ƙara haɗa masa da mulkin aljanu gaba ɗaya ba su kaɗai ba Allah ya daɗa haɗa masa mulkin tsuntsaye duka, har tsuntsu yana ƙarƙashin mulkin annabi Suleiman. Yawan nasu ya isa wannan runduna da Allah ya ce wa hushira li Suleimana junuduhu min aljinni wal ins. Allah kaɗai ya san iya adadin yawan halittan da Allah ya haɗa annabi Suleiman a wannan lokaci. Duk da cewa Ƙur'ani ya yi magana an haɗa su wuri guda amma gaskiya maukibi ne mai girma hashadi ne kabiri taro ne babba mai yawan gaske sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya hakaito mana abinda tururuwa ta faɗa akan annabi Suleiman lokacin da ta ga wannan runduna tasa yana tafiya ya zo zai wuce sai ga tururuwa tana magana hatta idza ataw ala wajhin Allah yace Annabi Sulaiman yana cikin tafiya har sai da yazo wani kwari na tururuwa cinnaku kalat namlatun sai wata tururuwa take cewa ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum ya ku tarin tururuwa tururuwa ku shiga gidajenku la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu kada Sulaiman da rundunarsa yahtimannakum su tattaka ku su kakkarya ku wa hum la yash'urun alhali su ba su sani ba wannan hatta din ibtida'iyya ce ubtudi abihal kalamu ta fara zance ne qalat namlatun la yahtimannakum tururuwa ce take magana wannan maganar la yahtimannakum din maganar tururuwa ce ba maganar mutum bane daga alhatmu ne alhatmu a larabci shine kasru shay'i kasru ash-shay'i kada Suleiman da rundunar su zo su tattake ku ku shiga dakunan ku saboda ba su sani ba ita kuma tururuwa ba ta san cewa annabi Suleiman yana jin abin da take faɗa ba tururuwa da kanta ta ji tsoron halaka kar a halakar da ita a tattake ta wannan yake nuna cewa ashe mutane idan suka zo duniyar tururuwa unguwar tururuwa ya kamata kar su bi ta kansu tattake su ashe in an take su su ma suna jin taku ballantana mutum ya zo ya sa abin tono ya sassare ya tone wurin akwai haɗari kuma akwai abin tausayi kwarai da gaske ku duba hatta cinnaku jam'in cinnaka shari'ar musulunci ta kula da haƙƙinsa ko haƙƙinsu to ina ga mai mulkar ɗan adam ina wanda yake mulkin mutane ai kun ga min babi aula shari'a ta kula da haƙƙin ɗan adam tunda ku ta kula da haƙƙin tururuwa ta kula da haƙƙin cinnaka da kiyashi da dukkan dangin waɗannan halittu gaba ɗaya Allah ya ce sai da Sulaiman ya zo wato wurin da su tururuwan suke rayuwa amma kuma a ƙarƙashin mulkinsa ne tururuwar da take garin sama shi yake mulkanta tururuwar da take ƙasar sama shi yake mulkanta annabi Sulaiman sai wata turuwa ta yi magana tana nasiha ala sabilin nusi wa ta'ziri wa tahdhiri min an ra'at Sulaiman wa junudahu saboda ta ga annabi Sulaiman da runduna ta sa ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum ku shiga amakina sukunakum kenan wurin zaman ku وابتعدوا عن طريق هذا الجيش الكبير kun nisanci hanyar wannan babbar runduna wattajihu bi anfusikum ku fuskanta da kawukanku ku nemi mafaka da maguda saboda kada Suleiman da rundunar su zo su tattake ku to ita bata san cewa annabi Suleiman yana jin abin da take faɗa ba to malam me faru فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا sai Allah ya yi bayanin abin da annabi Suleiman ya aikata lokacin da ya gane ko ya fahimci ko ya ji abinda wannan wato halitta na tururuwa ta faɗa kawai sai ya murmushi sai kama dariya an ce fata bassama bahikan saboda ai murmushi shine farkon dariya duk wanda zai yi dariya ba sai ya dan murmusa ba sannan ya fashe da dariya to shi yasa aka ce fata bassama bahika kawai sai ya murmushi sai yayi dariya min qauliha daga maganan wannan tururuwa ai fa sami'a qaulaha as-sabiqu fahtazzat nafsuhu ransa ya karkadu wa tabassama dahikan min qauliha yana mai murmushi yana dariya cewa wai ana cewa wai shi zai zo ya take tururuwa wai bai sani ba kuma abin da ya bashi dariya wato basirar ita wannan tururuwa a ce tururuwa ko cinnaka tana da hankalin da in ta ga abin da zai cuce ta tana ƙoƙarin gudu kai kuma ka zama wawa kana mutum ruruwa fa cinnaka fa ta ga abin da zai ƙware ta a rayuwa tana ƙoƙarin ta ɓuya yanzu ya kamata ɗan adam mai cikakken hankali ya ga abin da zai cuce shi kuma ya tsaya yana kallo ai ba daidai ba ne shi yasa duk inda kaga wani abu zai kware ka to kar ka tsaya sai inda ƙarfinka ya ƙare kuma duk inda ka ga abin da zai amfane ka shi ma kar ka yi wasa sai inda ƙarfinka ya ƙare ihris alama yanfa'uka wala ta'jaz hadisin imamu muslim annabi ya ce ka yi ƙoƙari ka yi kwaɗayi na abin da duk zai amfane ka karka gajiya in dai abu mai amfani ne a wannan duniyar ka nema karka ce laula anni fa'altu kaza la kana kaza fa inna law taftahu amala shaytan da na sani da nayi kaza da nayi kaza sai damar ta zo ta wuce ka zo kana da na sani ba a san haka to shi annabi Sulaiman yayi dariya ne ba don komai ba saboda ya ga hankalin ita wannan tururuwa sai dariya ce a yau ga tururuwa tana jin tsoron kar a kashe ta to kaga bai kamata mutum ya zauna a wurin da ake halakar da mutane ba ko inda zai kai shi ga halaka ko wurin fitina ko ya je ya shiga wata harka da za ta iya halakar da shi ko ta jefa cikin matsi a rayuwa sannan kuma ya ji daɗin abin da tururuwar ta faɗa akan rundunarsa saboda ta yi bayanin cewa su shiga ciki don kada rundunar Suleiman ta halakar da su ta yi laifi kenan amma in ma ta taka su rundunar to ai bata sani ba ne amma shi Suleiman ya sani kalmar bahik ƙarfafa zance ne na yayi tabassum sannan ya fashe yayi dariya sannan ubangiji yayi bayani akan abin da annabi Sulaiman ya faɗa bayan yayi dariya wa qala yace rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ya Allah ka kimtsa min shine auzi'ni auzi'ni alhimmi Allah ka kimtsa min yanda zan rinka godewa a raina in rinka godewa ni'imominka a kaina da ka bani da kuma ka bawa iyayena kar ku manta baban sama annabi ne kuma gadan annabtan yayi da haka ya ji daɗin ni'imar da Allah ya masa yau gashi yana jin zancen tururuwa shi ya ce bari ya yi wa Allah godiya saboda Allah ya bashi mulki ya ce ya rabbi alhimni almudawa mata ala shukurika Allah ka kimtsa min in dawwama ina gode maka walimtina'u an juhudi ni'matika kuma ya Allah ka kimtsa min in hanu daga musanta ni'imar da kai min والكف عن كل ما يؤدي إلى كفران منتك كما الله كأينهم واتو سنياني واتو إن كياي أكن دؤ أبن ذي كيني إن كافر تشيني إمركا التي أفضتها علي وندك قرن يوم وعلى والدي دكما إياينا قبادها yana godiya ma Allah akan abin da ya bashi kuma haka ake so a yi wa Allah godiya a kan duk abin da Allah ya bar lafiya ce Ubangiji ya baka ka gode wa Allah dukiya ce Ubangiji ya baka ka gode wa Allah mulki ne sarauta ne abinci ne yalwar arziki ne buɗi ne fatahi ne ya baka ilimi ne duk abin da Ubangiji ya baka yana so ka rinka gode masa da in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid idan kun gode mun sai na ƙara muku Allah ya yi alkawari duk wanda yake gode masa akan ni'imar da ya bashi to Allah ya yi alkawari ya yi rantsuwa sai ya ƙara masa bayan ba ni sunan shi bayan wannan ni'imar da ya bashi sai ya daɗa ƙara masa wata ni'imar don bai zama butulu ba bai zama mai butulci ba Allah ka bani in gode maka in yi aiki amalan salihan tardahu aiki mai kyau salihi na kwarai da zaka yarda da shi wa taqabbalhu minni zaka karba wa adkhilni ka shigar da ni ya ilahi ya ubangiji na bi rahmatika da tausayinka wa ihsanika da kyautatawarka fi ibadika salihina cikin bayinka salihai alladhina radita anhum wa radu anka bayinka da kai yarda da su su ma suka yarda da kai tabaraka wa ta'ala haka Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan addu'a mai tasiri Allah ya haɗa wa annabi Suleiman dukkan nau'i na jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da kuma nau'in godewa Allah tabaraka wa ta'ala da kuma tsammanin rahamar ubangiji tabaraka wata'ala kuma haka ake so idan Allah ya maka ni'ima ka gode masa ka ci gaba da tunanin kuma ya ƙara maka wata ni'ima sannan surar sai ta ci gaba da hakaito mana abin da ya gudana tsakanin annabi Sulaiman da kuma ainihin wato wato rundunoninsu da yake tare da su musamman daga cikin wata halitta ta tsuntsaye shine tsuntsun alhuda-huda yanzu za mu karanta abin da ƙur'ani ya ce dangane da mulkin da Allah ya bawa annabi Sulaiman akan tsuntsaye ya buga misali akan wani tsuntsu guda ɗaya da ake ce da shi tsuntsun alhuda-huda na'am alarama وتفقد الطير فقال ما لي فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين
ana cikin wannan yanayi sai annabi Suleiman ya nemi tsuntsun alhuda-huda wata faƙada tsaira kalmar attafaƙudu a larabci shine talabu shai'i wa ma'rifatu ahwali a nemi abu a san halin da yake ciki tafaqqattu waladi na nemi labarin ɗana ina son san halin shi ina neman shi a ina ya je tafaqqad alfa fa alqa'id junudahu komanda yana neman rundunoninsa sojojinsa yan command ɗinsa shine tafaqqada ai tatallaba ahwalahum liya'rifa hadirahum min ghaibihim yana bincikan halinsu yaga waye yake nan waye baya da haka wa tafaqqada tayra annabi Sulaiman ya binciki ainihin wannan tsuntsu wannan at-tayr din ismu jins ne li kulli ma yatiru ana nufin duk abin da yake tashi sama ana ce da shi at-tayr shi yasa ake ce da jirgin sama at-ta'ira tsuntsu at-tayr duk wani tsuntsu mai tashi ko mai alladhi yatiru ana ce da shi ta'ir ko ta'ira da haka a nan abin da ake nufi wato tsuntsun huda-huda yake nema wanda tsuntsu ne sananne ba wai duka tsuntsaye nema a shi wannan huda-hudan ya nema yace ina yake wato mulkin na annabi Sulaiman hatta kai ga wai idan zai yi aike sai ya nemi tsuntsu ya kira tsuntsu ya aike shi kai Allahu akbar kuna jin da yadda ake buga mulki ko yace ina yake faqala maliya la ara alhudu huda yaya banga wannan tsuntsu na alhudu huda ba ina yake wani abu sai mai mulki malladi hala baini wa baina ru'yatil huda huda me ya shiga tsakanina ban gan shi wannan tsuntsu sai ya tabbatar cewa shin yana nan ne ko ku dai baya nan amkana min al-ghaibin bari dai baya nan tunda ban gan shi ba malaman tafsiri suka ce annabi Sulaiman ya binciki tsuntsun a tsammaninsa a tsammaninsa tsuntsun yana nan ne yana tsammanin tsuntsun yana nan shi yace ina yake shi yasa yace ina yake to amma wani abu ya hana ya ga tsuntsun ya zo amma bai gan shi ba buya yayi to me yasa bai gan shi ba sai ce am kana min al-ghaibina ko dai baya nan gurin bai zo fada ba To, kawai sai ran sai ɓaci yace law azibannahu azaban shadidan wallahi sai ne mai azaba azaba mai tsanani to mala in ba mulki da sarauta ba malam a ce tsuntsu za a yi mai azaba to ai kama shi ma wahala ne to amma shi kiransa zai kuma dole ya zo la'u'addibannahu azaban shadidan wallahi sai ne mai azaba mai tsanani aw la'azbahannahu ko ko zan yanka shi ya sha wuka ya ji shi a tukunya kenan aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin ko ko wallahi sai ya zo min da wata hujja mabayyaniya wannan bayani ne na hukuncin da annabi Suleiman ya shirya zai yi wa tsuntsun huda-huda saboda ya ƙi ya zo fadar mulkin annabi Suleiman ba tare da ya ɗau izini ba. Kaji malam ashe daɗin duk wanda ake buƙatar sa ya zo fadar ko tsuntsu ko ɗan adam ko aljani to sai fa ya ɗauki izini. To yau ga tsuntsu bai zo ba ya makara ko kuma wani abu ya tsare shi kuma sai an ce sai an azabtar da shi. wannan yake nuna shugabanka jagoranka ya halatta ya ɗau mataki a kanka yayin da ka aikata abin da yake ba daidai ba na laifi ya ladabtar da kai ya hukunta ka saboda yana gaba da kai ya ce sai na yi mai azaba yau azaban yi ulimuhu azaban da za ta yi mai raɗaɗi shi wannan tsuntsu ko kuma in sa wuka in yanke shi tilas ko ya zo mun da hujjar da za ta gamsar da ni a kan me yasa bai zo ba kai mai karatu ka kula da wannan aya na farko dai annabin Allah ne yake magana almaliku alhakimu al'adilu sarki mai mulki mai hikima mai adalci yana cewa zai yi azaba wa tsuntsu idan tsuntsun nan bai kawo mai uzuri ba amma idan ya zo da uzuri to sayafu anhu zai masa afuwa kuma wa yatruk iqabahu bai zai mai azaba ba kamar cewa yake ko dai bai kawo hujja ban azabtar da shi ko in yanka shi ko kuma ya kamun hujja wannan yake nuna malamai suna cewa babban mutum ya kamata kafin ya yanke hukunci wa na ƙasa da shi ya nemi hujja ya nemi bayani hakkin ɗan adam ne a tambaye shi me dalilinsa me hujjarsa kafin a yi mai hukunci shi ne alƙur'ani haka yi mana shi kuma me ya faru akan tsuntsun huda-huda din Allah rama mu je فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكث غير بعيد tsuntsun huda huda ya ɗan zauna ba nesa ba mana makasal huda huda zamanan gaira ba'idin min tahdidi Suleiman lahu ya ɗan zauna tun lokacin da annabi Suleiman ya ja kunne ya yi faɗa ɗin nan in dai bai zo ba sai ya kawo min dalili da hujja ko na masa kaza masa kaza to bai daɗe ba bai kuma yi nisa ba sun ma'atahu sai gashi ya dawo fada annabi Suleiman. Labari ya ji, gaya masa aka yi, ‘yan uwansa tsuntsaye ne suka kira shi, a meye ya faru ne, sai gashi dai ya dawo. Ya dawo, ana nemansa. Ya ce, A hattu bi malam tuhitu bihi. na kewayo da ilimin abin da kai baka kewayo da ilimin shi ba abin da yake nufi alimtu ashiya anta lam ta'lamuha na san abubuwan da kai an talamta alamha kai baka san su ba ya annabin Allah ku duba tsuntsunan da wayo malam me kun ya bada haƙuri ya ce kaza sai ya zo da wani abin da zai ɗauki hankalin shi annabi Suleiman yana zuwa sai ya ce ranka ya daɗe na fa zo ma da ilimin da baka sani ba tun da ka neme ni nan baka sani ba baka ganni ba to yau na zo da abin da baka sani ba mana na zo maka da abubuwa min al-mufaja'at abin da zai maka wato ba aune ka ganshi ko ka ji shi me yasa ya gaya masa wannan dan ya kwadaitar da Annabi Sulaiman ya manta da maganar azabar da zai masa ko kashe shi yi shiru kamar Sulaiman Annabi Sulaiman zai ce a me wannan abin da ka zo da shi kaga an dauki hankalinsa maimakon ya kama azaba ko kisa yana tsoron labari bai za a gaya bai lalle tsuntsun huda huda yana da wayo kuma hakan aka yi malam imam az-zamakhshari a cikin al-kashaf yace abin da ya faru a nan gurin shine alhamallahu al-huda huda fa kafaha sulaiman bi hadal kalam Allah ne yayi ilhama wa shi wannan tsuntsu na huda huda maimakon ya kara ba da haƙuri ko ya faɗi wani uzuri kawai sai Allah ya mai alhama sai ga cewa bari in yi mai abin da zan ɗau hankalinsa kai aina ma zo ma da wani labari wani abun mamaki da baka sani ba kawai sai ya ɗauki hankalin annabi Suleiman duk da annabi Suleiman yana da falala ta annabta yana da falala ta hikima yana falala ta ilimi mai yawan gaske kuma ya san abubuwa da yawa yau ga tsuntsu ya ce masa na zo maka da abin da baka sani ba wannan jama'a jarrabawa ne Allah yake iya yi wa mutum komin ilimin shi komin ɗaukakansa komin saninsa zai iya yi wa wani na ƙasa da shi ya san abin da bai sani ba yanzu a lokacin annabi suleiman yana jin cewa baya shi kuma shi ne ma annabin zamanin shi ne yake yin bayanin ilimi yau ga tsuntsu Allah ya ba wa tsuntsu wani ilimin da shi annabin Allah bai sani ba shi ne a hattu bi malam tuhitu bihi na kewayo na samo maka wani ilimin kai da baka je ka kai gare shi ba wannan tambihi ne malamai suke cewa akan cewa anna adana khalqahu wa ad'afahu man ahata ilman bima lam yuhit bihi mafi karancin littun Allah da annabi Suleiman yake mulka shine tsuntsu Allah ya sanar da shi wani abin da shi annabi Suleiman bai sani ba yanzu ya kamata wani ya hau kujera ta karatu ko ta ilimi yayi ta dukan kirji ya ce ya san komai kuma ya fi kowa sani sani ba gaskiya wannan ayar wa'azi ce ga masu ilimi malamai kuma shi kansa annabi Suleiman Allah ya mai wannan jarrabawa ne dan ya kankan da kansa zuwa ga Allah ya yadda cewa Allah mai yin abin da ya ga dama ne wa ya tasaghara ilaihi ilmuhu kuma lalle annabi Suleiman ya mayar da iliminsa ƙarami ne ba mai yawa ba kuma wannan zai zamanto wa yakunu lutfan lahu fi tarki al-ijabi alladhi huwa fitnatul ulama wannan dalili ne da zai tausasa shi ya daina jiji da kai akan ilimi kar ya yadda duk da cewa Allah ya bashi ilimi Allah ya faɗa ya bashi ilimi to kada ya jiji da kansa kamar wadda kamar yadda jiji da kai da nuna isa yana cikin jarrabawar da Allah ya yi wa wasu malamai min fitnatil ulama su kuma ta nan Allah ya jarrabe su in mutum ya sha karatu ya sha karatu ya ilimi sai kaga shi kadai yana kumbura kamar zai fashi musamman idan a garinsu ya ga shine number one to zai yi ta yin abin da ya ga dama in ba a samu tsoron Allah ba kuma ba a samu karanta tarihin salafus salih magabata na kwarai ba da haka wajibi ne masu ilimi su yi taka tsantsan wajibi ne malamai su fi kowa jin tsoron Allah kuma su yadda cewa Allah yana iya bayyana ilimi ta bakin koda wanda yake kasan kasan kasan kasan su kuma babu wani damuwa wallahi don ka karantar da ɗalibi Allah ya bashi matsayin da bai baka ba ba wata matsala wallahi babu yanzu akwai sahabban da malam ko sunansu ba a sani ba kaga dai karewar falala ya kai sahabi shi fa gaba ɗaya ilimin ma auren annabi ya karba directly ya karba amma wallahi wasu malaman yanzu da suke wannan zamanin sun fi wani sahabin shaharuwa da sanuwa an fi sanin sunan malamin sama da sanin sahabin annabi me a ciki haka Allah yake yi da yawa akwai sahabban da in an faɗi sunansu ko malami ne sai ji bai taɓa jin sunansu ba kuma wallahi sahabbai ne da haka masu ilimi su kankan da kansu kuma su sani ɗaukaka Allah ne yake ba da ita ga wanda ya ga dama kuma ba ba sharaɗi ba ne wai wanda ya fi kowa ilimi shi zai fi ɗaukaka ba haka ba ne zai iya yiwa a bawa wanda bai fi kowa ilimi ba shi ne fi ɗaukaka kuma da yawa yana iya faruwa wataƙila wanda ya shahara aka san shi ya yi suna da mutanen birni da na ƙauye da jahili da mai ilimi da babba da yaro da ƙarami duk sun san shi amma wallahi akwai wanda suka fi shi ilimi sun dama shi shi ya sani to shi wanda Allah ya bashi ilimin mai yawa to kai ya damu cewa me yasa wani na fi shi ilimi ya fi ni shahara ya fi ni kabuli ya fi ni samun karbuwa a'a ba komai ai ita duniya mai karewa ce gaba ɗayanta ma mutuwa za a yi kullum man alaiha fan ba wanda ma zai dawama kowa ma sai ya mutu gaskiya wannan aya ta nuna cewa lalle annabi Sulaiman shi kansa Allah ya jarabe shi bayan ilimi da ya samu yau ga wani tsuntsu ya ce masa na zo da abin da baka sani ba kuma hakan aka yi yace wa ji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin nazo maka daga garin saba ashe baya nan din nan tsuntsun shi huda huda saba ya tafi yace nazo maka daga garin saba bi naba ana ka ji wani wani wato wani dacewa wa ji'tuka min saba'in bi naba'in min saba'in bi naba'in yaqin qur'ani kenan daga garin saba da labari na yaƙini na tabbas wannan kalmar asaba sunan wani mutum ne saba ɗin ana ce da shi saba ibnu yashjub ibnu ya'rub ibnu qahtan saba ibnu yashjub ibnu ya'rub ibnu qahtan sunan mutum ne daga baya sai aka mai da wannan saba ɗin sunan wato wata unguwa ne a mutanen da suke rayuwa aka sa wa sunan unguwarsu wannan saba ɗin aka ba da sunan babansu sunan unguwar ko kuma wasu malamai suka ce saba ɗin sunan wata ƙabila ne ko wani gari ne a yaman saba ɗin wani gari ne a yaman tsakaninsa da sana'a tafiyar dare uku ne kwana uku ne kenan na zo maka daga garin saba a yaman binaba'in yaqin kenan yanzu za mu gane ita na bilkisu basarawakiya bilkisu tana mulki ne a ƙasar yaman a garin saba wanda wannan saba ɗin kun ji asalinsa sunan wani ne sai aka maida sunan unguwarsa ko sunan ƙabilarsa ya zama saba ɗin ita kuma bilkisu gadan mulkin ta yi daga babanta wanda za mu karanta ƙisarta. To, wasu malamai sun karanta wannan lafazi da tanwini, min saba'in bi naba'in yaqinin kamar sunan wani mutum ne kenan. Wasu kuma sun karanta shi bi ghairi tanwin, saboda mamnu'un ne min sarfi lil alamiyyati wat tanis kenan. huda hudai sai ya fara magana wa annabi Suleiman da harshe mai sauƙi da kuma bayanin uzurinsa da ba a gan shi a fadar mulkin Sulaimana ba, don na zo maka, ya ce masa na zo maka da labari ne, na tafi na zo maka labarin da baka da shi, kaga ya riga ya ba da uzuri maganan yanka kam huda huda ya kubuta ai, Allah ya taimake shi bai shiga tukunya ba. Kuma na zo maka min jihati kabila ce saba bi nabain azimin khatir labari mai girma mai hadari na zo maka da shi yaqin ana mutayakkinun bihi min sidqihi ina da yaqini ya Sulaiman na tabbatar da gaskiyar zancen nan ni kam na je na gano wani abu a'a jama'a ashe tsuntsaye suna iya ganin abubuwan da ake yi kenan a gari tsuntsu yana yawo magana ne kawai baya yi amma zai wuce ta nan ya gamu muna ta abin nan wataƙila ya je ya gaya ‘yan uwansu ya ce yawan mutanen nan karatu suke da daddare a wurin nan amma ba zai yi magana ba mu ji saboda ba ba irin jinsin mu bane ba irin yaren mu bane ba harshe mu ɗaya bane shi to annabi suleiman dai fushin da yayi bacin ran da yayi damuwan da yayi sai kuma ya ajiye makamansa yau gashi zai karbi labari zai karbi ilimi daga hannun tsuntsu Allah rama me yace إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم
هدى هدى يا فار بياني inni wajadtu mar'atan tamliku ranka dade na je garin saba na samu wata mace imra'atan wata mace tamlikuhum ita ce take mulkan su kamar yace yalla bai kana buga mulki anan kana sarauta ga wani gari a kasar Yaman saba mace ce basarake take mulka mutane malam wannan imra din ana nufin bilqis ne bintu shirahil ibn malik ibn rayyan wanda ta gaji mulki daga babanta ubanta ne ya mutu ta hau kujera a wancan lokacin suna bawa mata mulki ita take zama a fada a zo a ta gaishe ta na je na samu 'yan kabilar saba mace ce ma take mulkansu wata tasarrafu fi umurihim kuma ita take tasarrufi a cikin al'amuransu duna an ya'tarida alaiha mu'tarid babu wani wanda yake challenging dinta ba wanda ya isa ya mata magana ita kadai take mulka mutane kuma ba wanda yake jayayya da ita wa utiyat min kulli shay ranka dade an bata komai kai hulda hulda na ya iya bada jawabi an bata komai wannan matufun ne alama qablahu abinda yake nufi wa baina yadayha jami'ul ashiya allati tahtajuha litasrifi shu'uni mamlakatiha a gabanta komai tana da shi da za ta iya sarrafa ƙasar ta gaba ɗaya da mulki da za ta yi wal muhafazati ala quwwatiha wa istiqrariha tana da sojoji tana da kayan fada tana da kayan yaƙi duk abin da za ta kare ƙasar ta ya kai annabin Allah wannan mata fa tana da shi to ba ma wannan ba ni kam na hango walaha arshun azim tana da wani babban gado mai girman gaske sarir shine arsh sarirun mulkin kenan fahm dakham zabgege kato rusheshe wanda yake nuna cewa kai matan nan tana da kuɗi akwai mulki akwai kuɗi yace gadanta ban taba ganin gadan mulki irin nata ba kawai dai bai iya bude baki yace ya fi na Annabi Sulaiman din ba a to ya isa ai in kana gaban manya ai duk bayanin da zaka yi ka bi a hankali tab ai in ka zo gaban basarake ko gaban babban mutum kana kana faɗan girman wani ai in ka faɗa girman to ka yi ƙoƙari fa kar fa ka tsallake na gaban naka ce ranka daɗe ai naku ne kada ya fi nasu ko ka buga bayani kai shiru annabi Suleiman yau gashi yayi shiru yana saurara tsuntsu jama'a wannan kun san me yake nuna muku duk inda mutum ya kai da mulki da sarauta fa dole sai ya saurari wani wata rana ka yarda da wannan ka huta me yasa yau shugabanni suke sanya shamaki ba sa sauraron talaka kai ba a iya yi ma magana kai ba a baka shawara yallaɓai ba a tinkarin inda kake yallaɓai ko me aka gano ba a yi sa maka magana ba yallaɓai manzo Allah ya ce duk wanda Allah ya bashi mulki ko sarauta ko ya bashi wata dama fahtajaba ya sanya hijabi da shamaki tsakaninsa da talakawan shi ya iya bari su zo wajensa ya saurari kukansu da bayaninsu ya ce sai Allah ya sanya shamaki da da tsakani tsakaninsa da shi ran tashin kiyama ka nutsu ka zauna ka rinka sauraron mutane shi yasa da yawan masu mulkin mu zaka ga suna ta yin shirme akan wasu abubuwa saboda ba su da true information na hakikanin abin da al'ummar suke rayuwa a ciki yan barandan su yan nema a wajen su su suke ba su labarin ƙarya wallahu alama wani yace wasu ma jaridu ma nasu ake buga musu na daban a ba su kawai su je su ta karantawa wanda ba haka abin yake faruwa ba kuma ku gane wannan fa ko limami ne a masallaci in dai zama zai yi yan kusa da shi su suke kewaye suke kawo mai labarin mabiya mamu wallahi wata ran zai zo ya bada labarin da za a yi mai dariya ko a ce wannan bai ma san me yake faruwa a masallacin nan ba kuma duk inda babban mutum yake wallahi mala akwai wanda suke kewaye da shi da na kirki da na banza wazirai kenan ko liman ne na gaya muku ya rinka tashi wata rana ya je yana hira da masu sharan masallaci za ka samu labari na hakika ka faki ido wata ran ka je ka zauna da mai gadi ka sai muku rake da kai da shi yana sha kana sha kuna hira kana dukan cikinsa zai baka labarin me yake faruwa wa yake maka ɗauke-ɗauke a masallaci wallahi wannan fa matsala ce babban na gaya muku ko malami ne na addini idan ya kai ya girman da baya sauraron na ƙasa da shi ba isa a je wajen shi ba daka labarin da kawai yan kusa da shi suka kawo masa shi zai aiki ya zo ya ta faɗa da mutane bai sani ba a haɗa shi faɗa da shi da masoyinsa kuma a haɗa shi gaba da masoyinsa ko kuma a sa shi ya so maƙiyinsa a dole wannan shine abin da yake faruwa kuma ɗabi'ar rayuwar haka take duk wanda ya samu girma ya samu matsayi in ba fa yayi da gaske ba billahi azimu wallahi na kusa da shi ba za su iya kusantar sa su bashi labari su ga mai ba zai san meye hakikanin abin da yake faruwa ba zai zo yi ta abubuwa ne ana ganin sa kawai ba yana yana yana cin abin da ba daidai ba da haka yana cikin siyasa yana cikin hikima ka rinka tuntuban hatta na ƙasa-ƙasa kada kurin da an kama labari ai wani ne kaza ai abin da ya faru ma kaza ne ai a wurin nan ma ranka yi daidai akara muka Allah ai kaza ma ake yi kawai ka hau ka zo ka rike lasfika ka je kai ta magana alhali kuma abin da aka faɗa ba haka bane ƙarya aka yi maka wajibi ne mu kula da wannan fa mu lura fa ha yanzu annabi Sulaiman ai akwai manyan mutane a kusa da shi akwai yan fadawa a kusa da shi akwai kaza akwai kaza a kusa da shi amma yau ga annabin Allah ya yi tagumi ya yi shiru yana sauraron tsuntsu yana ba shi labari ya ce to gashi na same ta tana da babban gado na mulki arshin azimun idan ka kwatanta irin masu mulki irinta a duniya to ta gaskiya babba ne me ya faru malam وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون kuda kuda ya ci gaba da bada labari har yanzu ba annabi Sulaiman bai magana ba yana shiru wajattuha na same ta ita bilqisu wa qaumaha da mutananta Allah sarki yasjuduna lishamsi min dunillah in sun tashi bauta rana suke yi sujada ashe ba musulmi bane kaga tsuntsu ya yiwo da'awa tsuntsu ya gano yace da idona na ga bilkisu tana sujada da mutanenta tana yi wa rana sujada kai kuma ga kanan kana ta kira akan tauhidi aiki ya same ka ranka dade tab ai wannan magana ai ta girgira annabi Sulaiman ai yawwa yanzu kukan kukan kun manta ya labarin yanka kam ina labarin yanka babu ina labarin azaba babu da haka da sun gigita ka za su batar da kai ka ce ku saurara yallaɓai ina da jawabi ba kai kanka yallaɓai akwai wanda suke neman ka za su kashe ka sai ce me kace ma ka loda shi tukunna ya ce na same ta da ita da mutanenta suna yi wa rana sujjada ba Allah ba abin da ya fi damuna abin da ya fi ɗaukan hankali na a cikin sha'anin wannan mata Bilkisu. Ga ta da mutanen da gaba ɗaya, ga mulki, ga sarauta, ga abin duniya, ga babban gado, amma ba sa bauta wa Allah. Ya buduna shams, Allah ce hiya min makhluqatillah. Wa zayyana lahum shaitanu amalahum. Huda huda fa ya miƙe har da ƙarin bayani. yace shedan ya zayyana musu ayyukansu ashe huda hudan nan mai tauhidi ne ashe tsuntsun huda hudan nan mai ilimi ne yace matan nan shedan ya kayata mata aikinta da ita da mutanenta menene kayata mata aikin mummuna bautar rana da take yi buma yushbihu ha min alwani alkufri wal fusuq an amrillah fasaddahum anis sabil shedan ya toshe su shine sadda shaidan ya toshe su ya hana su bin as-sabilul hanyar gaskiya fahum la yahtadun su saboda haka ba shiryayyu bane ba shirya ba ila ibadatin lahi zuwa ga bautar Allah Allah da la ma'budu bi haqqin siwa wanda babu wani abun bautawa da cancanta in ba shi ba to kaji me yace Allah ya sudu ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله يسجدوا شيطان يا حنا سشريا شيطان يا حنا شريا تيدا باسا yin sujjada ko ba za su yi sujjada ga Allah alladhi yukhrijul khaba wanda yake fitar da abin da yake boyayye shine al khaba duk abin da yake boye ba a san shi ba boye ba a gan shi ba a cikin duhu ko a cikin ƙasa ko a cikin menene shine al khaba Allah shine wanda yake yukhrijul khaba bis samawati wal ard ya fitar da abin da yake boyayye a cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai Shaiɗan ya hana su su bauta wa Allahn da yake da ikon yin wannan, amma suna bautar rana. Yanzu Allah da a kiyama zai zo yuzhiru shai al-makhbu'a shi ne zai bayyana duk abin da yake ɓoye a cikin sammai da ƙasai har a cikin zukata zuciyar mutane Allah zai fasa ya buɗe yau matubular sara'ir alimun bi zati sudur. haƙi abauta masa Allah ya zudu lillah ya batar da su ne li Allah ya zudu lillahi kenan wannan lam din lamu ta'lil ake ce da ita muta'alliqun ne bi saddihim ko kuma bi zayyana fa saddahum ya toshe ya hana su anis sabili su bi hanya wacce take ta daidai suka zo suka bi hanya wacce take taɓarna suka bar bautar Allahn da yake khurjul khaba fi samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahn da ya san abin da kuke boyewa kuma Allah ya san abin da kuke bayyanawa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum li'alla yasjudu lillah shaydan ya zayyana musu aikin su saboda kar su yi sujada wa Allah alladhi ya'lamu al-makhbu'a wanda ya san boyayyen abu wal mastur fi samawati wal ard wa ya'lamu ma takhuna min asrar kuma Allah shine ya san abin da kuke boyewa na sirri duka duk abin da ka boye a zuciyarka yanzu din nan ba wani abu ka kulle ba to Allah ya fi ka sanin menene wa ma tu'linuna min aqwal duk abin da kuka bayyana na zantuttuka Allah ya sani babu wani abin da Allah bai sani ba wannan aya malamai suka ce wa'alam anna taqiqa anna ayatan naml hadhihi zance tabbatacce wannan aya ta naml da Allah ramma ya karanta mana wuri ne na sujjada ga dukkan waɗannan kira'o'i da ake karantawa kira'ar kisa'i akwai al'amur bis sujudi a ciki kira'ar jumhur kuma akwai zargin kin yin sujjada da haka ana yin sujjada a nan gurin aya ta ƙarshe mai Allah ya ce malam الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين
abinda muka faɗa ne dai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh